أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين فاضوا برؤية النبي المختار رضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين رضي الله عن القرب المكتوم وبرزخ المحمدية القطب العقاد الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس ولبكتاب خازن العباسي الشيخ السيد إبراهيم إنياز رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode ma Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama da aran lokaci muka sake dawowa karatu wannan littafi namu mai albarka wato littafin al-muqaddimatul izziyatu a ta babban malami Ashaq Ali al-Maliki al-Shazili a wannan rana a daidai ke a wannan karatu ba mu cika komawa akan sai mun faɗi a kwanan wata ba to amma saboda munasabar kasancewar mun shiga sabuwar shekara ainihin yau biyu ga watan almuharram shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ta daidai da ashirin ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da uku haihuwa annabi isa ɗan maryam muna addu'a ga allah subhanahu wa ta'ala wannan shekara wadda muka shige ta wannan wata na farko na shekarar musulunci da muka shiga Allah subhanahu wataala ya samu shiga a sa'a dukkanin alkhairori da ke cikin wannan shekara Allah ya azurta mu da samun su dukkan sharrin da ke cikin wannan shekara muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu daga daga gare su Allah subhanahu wataala dukkan damuwar da suke damuwan dukkan al'ummar musulmi a ko ina suke a duniya a ko'ina musulmi suke a duniya dukkan wani damuwa da ke damun su na ainihin rashin kwanciyar hankali ko yanayi na tsadar rayuwa Allah subhanahu wataala ya magance mu dukkan al'umman musulmin da ke duniya dan alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ma'abucin wannan hijira a muna cikin a littafin hijiya wanda a yau kai sai za mu tashi babi na biyar ne الباب الخامس في الاعتكاف بعد نبيار cikin abin da ake kira da itikafi ma'ana kufa don yin ibada wato addinin musulunci wani addini ne wanda duk wanda ya kalle shi da kallo na ido na basira zai ga wato wani addini ne wanda bai bar ma bai bar ma musulmi wani lokaci wanda zai shagala ko ya sha ya sha a cikin shi ba dukkan lokutan shi a musulmi Allah subhanahu wataala ya kayyada mai abin da zai wanda zai zane mai abin da zai amfani da shi a wajen Allah dukkan dukkan ainihin kwanuka na shekara zaga Allah subhanahu wataala yana da abin da ya ya tsora mawa bayi wanda in sun yi za su samu kusaci daga gare shi wannan itikafi ibada ce mai matukar muhimmanci wanda za mu dan tattauna akan ta a wannan babi malam ya ware mata babi guda idda tana da alaka da azumi amma bai shigar da ita a cikin babin azumi ba maimakon yi mata fasali sai ware mata babi guda dalili shine saboda shi da itikafi za a iya yin shi ba sai cikin watan azumi ba ma yawa ba sai cikin watan azumi ba haka kai ko in kai nishaɗi za ka iya yin itikafi dan a wajen malaman mazhabin shafi'iyya ma za ka iya yin itikafin minti ɗaya ma su a wajen za ka iya yin itikafin minti ɗaya ma saboda shi yasa su a da yake su a wajen su ba sai da sharɗin azumi ba awa su yi kafi a wajen su ba sai da sharafin azumi ba ma'ana yin azumi a baki ba ina nufin watan azumi ba ko mu a malikiya ba sai da watan azumi ba amma mu a malikiya sharɗin itikafi sai ka ɗauki azumi a bakinka to daga kaga ashe kenan ba zai yi kai itikafi ainihin yini ɗaya ba mu a a a malikiya minti ɗaya ko awa ɗaya ko abin da ya kama da haka a malikiya dalili saboda sai ka ɗauki azumi saboda shi azumi ya itikafi yana yiwa ne yini da kwana su a wajen malikawa amma a wajen shafiya awa ɗaya ma zaka iya yin itikafi to wannan shine babin abin da zamu yi magana akai bayan ce albabul khamis babi na biyar itikafi wanda zai mana magana akan itikafi da ke nufi kalmar itikafi a Hausa kalmar itikafi a Hausa misali za a fassara larabcin da yake nufi duk ufa shine ma'anar shi wa antum akifuna fil masajid alhali kuna kuna masu dukufa da yin ibada a masallatai shine ma'anansa kawai ma'anansa kenan ka dukufa bisa aikata wani aiki na alkhairi amma wa hakikatuhu amma hakika shar'iyya akwai ba hakika lugawiyya ba hakika shar'iyya abinda ake ce mali itikafi al-libsu fil masjid shine zama a masallaci kaga kalmar al-libsu fil masjid sai yake nuna maka shi itikafi ba a yi a gida ba za ka yi itikafi a gida ba duk girman gidanka duk faɗin gidanka duk tsawon gidanka ba za ka yi itikafi a gida ba ba za ka yi itikafi a gida ba bal sai dai ka yi itikafi a masallaci sai dai ka yi itikafi a masallaci idan ka yi wani abu a gida sai dai abinda sadatu sufiya sai kira da halwa wanda kuma jagororin sufaye suna da wannan fahimta ta halwa kuma dalilin su wasu daga cikin hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma abin da suke kira al-i'tizalu nisantar mutane da shagalta da kai akwai bayan Allah da suke nisanci mutane su shagalta da kansu wasu dan wani dalili wasu kuma kawai dan me dan gudun cutar da halitta din ba wai su a cutar da su ba a'a, su suna jin su ne ma za su cutar da wasu saboda ka sai su nisanci halitta saboda wasu dalilai to akwai wannan hadisi zalu aiwa akwai hadisi zalu wannan shi zaka iya keɓancewa kamar mun taɓa karantawa da ku anan imamu malik sai da shekara 25 baya zuwa ko ina 25 saboda wata tabiya da ta faru a lokacin yake cewa ja'a waqtu sukuti wa luzumul biyuti ja'a waqtu sukuti wa luzumul biyuti to lokacin yin shiru fa yayi da kuma zama a gida a zamanin fa imam malik wajen shekara dubu da ɗari wajen hudu a wannan zamanin ne yake ganin cewa a lokacin lokacin zama a gida yayi da lokacin yin shiru akan wasu mas'aloli na addini to saboda haka akwai al-istizal wanda shi ma malamai suna da fahimta a kan shi to wannan muna magana da itikafi ne shi ne itikafi sai a masallaci kuma me za ka yi a masallacin shine lil ibadati don yin ibada ba zama za ka yi kawai ba a'a za ka zauna a masallaci ne don yin ibada ita ma ibadan ala wajen makhasusin a bisa wata fuska keɓantacciya a bisa wata fuska keɓantacciya akwai abubuwan da ba a so mai li'itikafi ya yawaita aikata su ko da a masallaci din za mu magana a kansu malam zai gaya mana su akwai abin da ba a so mai itikafi ya yawan aikatawa ba akwai abin da aka fi son ka aikata wa qalluhu mafi karancin li'itikafi yawmun wa lailatin shine yini da dare misali ka shiga da safe bayan hudowa alfijir ka wuni gobe ka fito da safe to shi da wace karanci itikafi mu a mazhabinmu na malikiya amma kamar yadda na faɗa su shafi'awa awa ɗaya ma yanzu zuwa a shafi'iyya da shafi'iyya nan muke yi dukkan ku nan da za ku zo kawai sai ku zo da niyyar za ku ji karatu da kuma niyyar itikafi kuna zaune kuna jin karatu kuma kuna cikin itikafi tare da samun ladan itikafi amma mu a mazhabinmu na malikiya sai da azumi a bakin ka ake yin itikafi saboda ba zai yiwu kaga a yi shi a ɗauki itikafi kawai da daddare a ce cikin ‘yan mintuna an yi itikafi a ba dole sai rana ta shiga. Kisa mu a mafi karancin shi yini da kwana, yini da kwana. Wa akmaluhu mafi cikan itikafi a sanatu ayyami shine kwana goma. Kwana goma nan da ake yi a ƙarshen watan azumi amma fa ba sai lallai su ba. Za ka yi kwana goma farko, za ka yi kwana goma tsakiya, za ka yi kwana goma ƙarshe, za ka iya ɗiban wasu kwana goma kawai ka tafi masallaci ka yi itikafi ba cikin azumi ba ana ganewa shi ba kar shi watan azumi ba na amma eh na take ka azumi a bakin ka dama mu sharadin ki a malikiya sai da azumi a bakin ka don za mu karanta ma kan gaba don idan azumin ka ma ya karye itikafin ya baci misali kaga kaman ba da ba da Ramadan ba sai kaje kana itikafi ka dauki kwana uku kana itikafi a masallaci an ayyace sai da azumi shikenan kawai da rana ya kasa abinci ba azumi ya kare ba to litikafin ma ya lalace yau saura mu sai da azumi ana tare wa hawa shi itikafi min nawafil alkhairi yana daga nafil filin alkhairi yana daga nafil fili da ake yi na alkhairi walahu arkanun arba'atun yana da rukunai guda hudu sai an sare su sannan itikafi ya yiwu idan aka rasa waɗannan rukunan ko da ɗaya aka rasa aka rasa itikafi bai yiwu ba itikafi bai yiwu ba a kiyaye amu idan a malikiya in aka ce a rukuni da rukuni da farilla da wajibi dukkanin su abu dai ne mu a malikiya sai dai a babin aikin haji a babin aikin haji akwai bambanci tsakanin farilla da wajibi a ba- a babin aikin haji ko da a malikiya sai mu shiga babin aikin haji sai mu yi magana tunda ina ganin karatun in dai ba lokaci ya kure mana ba za mu shiga babin aikin haji din to na farko al'awwal rukunin farko na litikafi al-mu'takifu a samu shi mai yin itikafi din a samu shi ma na mutumin da zai yi itikafi din a to idan babu mai yin itikafi ma zai yi itikafi an fahimce da kyau dole sai an samu wanda zai yi itikafi din waye yake yin itikafi ya ga cewa huwa kullu muslimin dukkan musulmi kowane musulmi zai iya yin itikafi ba a ware wani ba mumayyisin wanda ya bambanta tsakanin daidai da rashi- da rashin daidai ba sai ba da shi ba kana da yaro dan shekara goma yake baba zan tafi litikafi ga fito Allah ke baka ya tafi ya zama shi a masallaci kai kuma da hali baka riga aika mai da su ko ba ka ba to wannan kenan fa yasiku min almarati ya inganta ga mace ta yi itikafi ya inganta mace ta yi itikafi matan annabi suna yin itikafi matan annabi suna yin itikafi ko a yanzu ma kuma da za ka tambaye masu yin itikafi a masallatai suna yi da wasu tsofaffi haka za ka ga tsofaffi na zuwa suna yi saboda ya inganta mace ta yi lintika shi a masallaci aiki a masallaci idan akwai idan idan gidan su gidan yan gayu ne akwai masallaci a gidan za ta iya yi a gida ana tare yawwa amma a a ka'idar litikafi sai a masallaci ake yi wata biyu yaro karami zai iya yin litikafi yaro karami wanda bai balaga ba zai iya yin litikafi Ah, sannan wasadi yaro karami war raƙiƙi da bawa kana da bawa sai ne mi izinin ka mai gida na son zan je litikafi ka tafi Allah ke maka inda hali ma ka riga aika mai da abinci kai ma ka samu fa'ida a addu'o'in da zai yi ko ba ka ba to wannan shine a rukuni na farko na litikafi a samu shi ne yin litikafi din asfani na biyu asawmu azumi dole ne mu a malikiya mai litikafi sai ya dauki azumi fala ya tiku bidunihi litikafi bai inganta ba tare da azumi a bakin mai azumi mai litikafi ba asfalis na uku almu'takafu wajen yin itikafi din almu'takafu fihi wajen yin itikafi din wa huwa wa hawa almasjid shine masallaci fala yasihu fi ghairihi ba a yin itikafi a inda ba masallaci ba ba za ka shiga daki kake yin itikafi ba ba za ka shiga shagon kake yin itikafi ba sai dai masallaci ana tare arabi'u rukuni na hudu al-istimraru zarcewa zarcewa ala amalin makhsusin a bisa aikata wani aiki na ibada ke bantaccen aiki kamar ne min al-ibada yau ala amalin makhsusin min al-ibadati a bisa aiki ke bantacce na ibada kamar ne wa huwa salatu shine kai ta sallah kai ta sallah kai ta sallah da sa- rana kai ta sallah da dare kai ta sallah da rana kai ta sallah da dare wa qira'atul qur'ani ko karatun alqur'ani kai ta sauka kai ta sauka ka sauka ka jiyo ka sauka ka jiyo wa zikrullahi ta'ala ko ambatan Allah madaukakin sarki kai ta istighfari ko kai ta salatin annabi ko kai ta la ilaha illallah ana tare malai ce wa yukrahu lahu an yaf'ala ghayra hadhihi salasati an karhanta ma mutum yayi wani wani abu ba guda uku nan ba kowace ibada a wajen litikafi in dai ba wannan ba ko da sunanta ibada ne a gane akwai abin da yake ibada ne yanzu misali koyar da ilimi ka zama malami mai bada ilimi ibada ne amma kai malami ne sai ka je ka shiga litikafi to an karanta maka ɗalibai su rika bin ka wajen masallacin kana koyar da su karatu ana tare tare da koyar da ilimi ibada ce babba Malai ce an karhanta wa yukrahu an ana karhantawa lahu ga mai intikati an yaf'ala gaira hadhihi salasati ya aikata abinda ba waɗannan guda uku ba mimma huwa ibadatu na daga abin da yake shi ma wannan abin ibada ne kallin shigala bil ilmi kamar shagaltuwa da ilimi ga ma bayanin yana tafi ko ka tafi da littafin ilimin ka kace zaka yi ta nazari zaka yi ta nazari a wajen itikafi ibada ne nazarin ilimi ibada ne koyar da ilimi ibada ne koyan ilimi amma ba a son a ce ka yi shi a wajen itikafi ana tare wa kitabatil kathiri min alqur'ani ko yin rubutu da yawa na daga alqur'ani rubuta alqur'ani alaramma yana rubuta alqur'ani yana rubutun alqur'ani yin rubutun alqur'anin nan ibada ne amma makaruhi ne ya tafi da takaddunsa masallaci yana rubutun qur'ani a can me ake so kawai ya karanta qur'ani a karanta Qur'ani kawai wa an yakuna imaman ratiban sannan an karhanta mai yin litikafi ya zamanto shine limamin masallacin ratibi yanzu ka malar nan ba shine imam mai bada sallah in ka ga wani ya bada sallah anan baya nan ne shine ma'anar liman ratibi shine ma'anar liman ratibi kamar yanzu a malam malam yahuza da ke bada sallah nan ba ratibi bane dan sai malam bena kamar yanzu wani lokaci na kan shiga ni ba ratibi bane sai malam baya nan malam yahuza baya nan duk dai wanda sai liman bai nan ne zai shiga ya bada sallah ba ratibi ba ne to duka ma rama zai kira ratibi a nan ba zai zai itikafi a nan masallacin to ba zai nan ba zai banna masallacin sai ya tafi wani masallacin inda shi ma zai zama to mene ba ai a'a ya zama to ma mu dai an karanta ya zama to limamin ratibi amma wannan maganar akwai nazari akan ta gaskiya dalili annabi shi ne limamin masallacin da kuma ne yake itikafi saboda wannan magana ba ta samu karbuwa haka ɗari bisa ɗari ba ana tare suna kai ta aji ta yawa a aji ta malam zaka yi yi kafin ka anan amma kawai matsalar mu anan mu ba mu da ba mu da bandaki ba bandaki da da bandaki lafiya lau zaka yi kafin ka wannan maganar ba ba a kalle ta da a kallo haka sosai a bazabin malikiya ba wa an yarda ala ala fatihi an karanta ka haukar rufi kamar masallacin yana da bene ka hau saman bena an karanta an fi so ka zauna a kasan masallacin aw manaratin ko hasumiya yana da hasumiya wanda aka gina ta mutum zai yi hawa ya zauna to makaruhi ne ka zauna dai a cikin masallacin ana tare wa an yi asiya sannan an karhanta an karhanta ma mai li'itikafi ya tafi ta'aziyya ko da nan gidan misali ba ga gidan gidaje nan gaba da gaba da masallacin nan namu ba to kana li'itikafi a nan sai aka yi rasuwa a ɗaya daga cikin gidajen nan to makaruhi ne ka fitar ga masallaci ka tafi ta'aziyya abinda aka fi so abinda aka fi so shine ka ga ka bari ka gama litikafin ka wanda ya rasu ma kaga ya samu albarka ma kai mai addu'a a wajen litikafi idan ka gama ka fito sai ka je to an yi rasuwa gidan wani ka tafi ka je kai ta'aziyya aw yuhanni a koyi je munna munna wani ya samu wani karuwa wani ya gina gida ko ne ya samu karuwar aure ko ne ya samu karuwar aiki ko ne ya samu karuwar wani kyautan wani abu ka ce zaka je mai munna kana litikafi makaruhi ne ka bari ka gama litikafi ka sai ka fita ka je kai mai munna ana tare sannan wa an ya ta kifa gaira makafiyin gaira makafiyin sannan an karanta mutum ya yi itikafi bai da wadataccen guzurin da zai tafi itikafi din baka da wadataccen guzuri amma idan akwai wanda kuka yi zai rika kawo maka abin da kake bukata kaman za ka fi tikafi to akwai waɗanda ka bari a gida ka bar abin da gida za su wadata da shi dan ka je kana yi tikafi can nan gida yana kiran ciro ma yawwa ka bar ma iyali abin da zai wadace su sannan ka sa wani wanda zai rika kai maka abin da zai buka za ka wadata da shi shikenan ya in tikafi ya zama ya inganta babu wani karanci a ciki wa yustahabbu al-i'tikafu an so yin itikafi bi ramadana a watan ramadan an so yin itikafi a watan ramadan wa yata'akkadu yana karfafuwa bil ashar al-akhir minhu da goman karshe na ramadan an so yi a watan ramadan ashe za a iya yi a watan da ba na ramadan ba ya fi karfafuwa a goman karshe ashe za a iya yi a goman farko da na biyu amma ya fi karfi a goman karshe mai yasa saboda goman ƙarshen nan ne ake sa ran lailatul qadari a wannan goman ƙarshen ne ake sa ran lailatul qadari wanda idan Allah ya taimake ka ka karanta alqur'ani aya daya to ladan da zaka samu sai kai shekara 83 ladan wannan karatun sai kai shekara 83 zaka same su in kai ma na salati daya sai kai shekara 83 zaka samu ladan adadin wannan salati kwaya daya a daren lailatul qadari wato ba wai ba sai ka ga wani abu ba fa ba wai sai ka ga wani abu ba fa a in dai wajibi ne a wannan goman na karshe za a samu lailatul qadari za ta shuɗe duk da manzo Allah ya ce a yi kirdadanta a wutiri wutiri 21 da uku da biyar da bakwai da tara ana tare to ko da baka ga wani alama ba in dai har kayi ibada a wannan daren to kana da ladan ibada shekara 83 wannan shine wannan shine babin da yake magana akan litikafi sai fasali bisa abin da yake bata itikafi faslun rabewa yabtul litikafu bi ilil kaba'iri itikafi yana baci da aikata manyan zunubai mutum na cikin aikin itikafi sai aikata zunubi daga cikin zunuban da aka ce manya ne kawai ya tattara kayan shedawa gida yana zaman banza ne kawai a masallaci itikafin ya baci kamar me ga sunan zamu faɗe su kamar haka Malam ce kan gina kamar gina ko da rana ko da daddare inda rana ne ma kaga azumin ma azumi ma ya lalace inda daddare ne to yi itikafi da ya lalace ya dawo gida wa shurbil kamri ko shan giya mutum na litikafi sai aka kawo mai giya ya sha litikafi ya lalace ya dawo gida kawai wal kadhibi ko ƙarya mutum na itikafi sai ya ƙarya malam Abdullahi ƙarya da kake ganin ta da shan giyar ta da zinata duk ba su da bambanci da ita ba ba su da wani bambanci dukkanin su manyan zanubai ne ga ta gani ake idan garin Allah ya waye mutum Allah ya taimake shi dai da yi da yawa bai yi yan guda goma haka bai yi da yawa ba to tana daga cikin manya manyan zanubai tana daga cikin manya manyan zanuban da in Allah bai gafarta mutum ba mutum zai sha wahala amin wal qazfi ko yi ma mutum kazafi mutum kai ma wani kazafi namiji ko mace menene kazafi duk mutumin da ba baka tabbatar da ba shari'a ba ta tabbatar da yadda take kama mazinaci da zina ba kaje kai shi da shi kai mai kazafi kawai shine mutum hudun nan su ganki kamar turmi da samariya shine in ka faɗa ya zama ba kazafi ba amma mutum ya zama ba haka ba to ba haka ba kawai ana tare shine kazafi ko mace ko namiji wancan jinsan zane ke wancan jinsan zane take kazafi ne ana tare wa bil jima'i haka nan saduwa da mace ko da matar kace ko da matar kace mutum ya sadu da matar shi da daddare da cikin yana itikafi kaga dai azumi idan ba itikafi mutum yake yi ba da azumi yana da damar kusanta iyalinsa da daddare to amma in yana da itikafi ya kusanci iyalinsa da daddaren ma to litika wannan dai ba da izini ko to amma dai litikafi ya baci ya aikata haramci za a iya kama shi ma da ne sun bata ibadar da yi da gangan ana tare wa bukan jima'i da mukam yan gaban yan gaban jima'i din kalbulan kaman kis sun ba mutum yana yi tikafi sai matar shi ta ziyarce shi sai sun bance ta lailan aunaran ko da dagar ko da rana ala wajen hissa wata amma a fuskar sha'awa amma idan ya sumbance ta ne don tausayi ko wani abu da ya kama da haka to wannan bai kai bai lalata mai itikafi ba sannan sai kuma bangaren mata wabil haibi itikafi yana bacin ma mace idan haila ya zo mata tana cikin itikafi sai haila ya zo to ta bar masallacin ta komo gida idan ya yanke sai ta koma wabil akali wa shurbi nahara sannan itikafi ya baci idan mutum ya ci abinci ko ya ci abin sha da rana kar ku manta mutum ya da azumi to ba in ya ci abinci azumi ya karye ba to ba azumin ne kawai kare ba itikafin ma ya bashi wa bil khuruj min al masjid haka nan itikafin ya lalace idan mutum ya fita daga masallaci li gairi mai ishatin in ba dan nemo abincin da zai ci ba in dan nemo abincin kamar yanzu misali na ni mutum na ni itikafi anan kamar nan kofar nan kofar masallaci haka dan kamar nan zai iya zuwa ya dan ciwo abincin da zai ci ya dawo ba waje mai nisa ba ba waje mai nisa ba aw li gairi hadatul insani ko kuma da wani bukatuwar mutum ba fitsari ba ba kashi ba sai mutum kawai na itikafi sai fice da sabgarsa to daga tan kawai ya tura a kwashi mai kayan daga masallaci dan itikafi ya baci ana tare to wannan shine abinda ake kira da itikafi kuma mun zo karshen babin da yake magana akan wannan ibada ta itikafi Allah ya datar da mu kuma mun gama babi na biyar kai sai za mu shiga babi na shida Allah ya ce albabu albabu sadisu fil hajj babi na shida wanda yake magana akan aikin haji Allah ya azurta mu aikin haji rukuni ne daga cikin rukunan musulunci kuma shine rukuni na biyar shine rukuni na biyar wanda yake ba kowa da kowa ne yake hawa kashi ba sai wanda Allah ya bashi dama ya bashi iko sai wanda yake da wadata yake da lafiyar jiki yake da wadatar tafiya da wadatar abin da zai bar mai iyalinsa in yana da su sannan kuma hanyar tafiya aikin hajji ta zama tolami lafiya lau yanzu da ba jirgin sama to aikin hajji da wuya ya yiwu dalili saboda duk ta inda za ka bi ka je akwai akwai akwai akwai akwai akwai matsalar tsaro duk ta inda za ka bi yanzu ka ce barka tafi aikin hajji akwai matsalar ta ta ina za ka bi ta sudan to sudan din za ta shigo ma yanzu to to to to shine amma yanzu tunda akwai jirgin sama su suna nan suna rigimin su a ƙasa ko kuna ta tayi a sama to wannan shine sannan a aikin haji faradul aini ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya baimawa ya baimawa iko idan ka koma bayan nan to kayi a kayi ainihin nafila ne ba farilla bane in dai kai to dai ka sauke farali shi ma ke ta sauke farali an gane to ɗaya shine sauke farali duk wanda zaka koma bayan nan to kayi a matsayin nafila ne ba farilla ba to amma sai dai akwai niyyar da zaka iya yi saboda misali a ce dukkan musulmin duniya a ce duk sun je aikin hajji bana duk musulmi waɗanda suka isa aikin hajji misali duk ba gai mazan da mata duk duniya duk an je aikin hajji ba wanda bai je ba sai yara ai shekara goma shekara shekara takwas shekara waɗanda dai ba su balaga ba to baɗi kaga kowa ya sauke faradi kenan ko kaga ba lallai sai kowa ya je ba to wa a to kuma baya halatta kuma a bar wajen kuma ya zama to ba kowa sauraka wajibi ne a samu wasu su koma a matsayin faradul kifaya a wannan lokacin kuma dalili idan aka ce an bar wajen gabaki ɗaya duk duniya ba wanda yake aikin hajji a wani shekarar to duk musulmin duniya ba lagai sun haɗu cikin yin sabo kuma an fahimci da kyau to sai wasu su koma su yi ko da da su yi sai wasu su koma su yi wannan kuma a wannan lokacin ba sunna bane ya zama faradul kifaya me yasa saboda su ɗauke ma sauran musulmi ya zamanto kar a wofin tab da wajen ya zamanto ba a yi ibada ba a wannan shekara to saurata to kai ma din da kai kai ma din da kai to idan zaka koma din zaka iya samun ladan faradul kifaya din saboda ita faradul kifaya ladan ta yafi na sunna ne shi yasa nake wannan magana ana gane me nake cewa kuwa a zuciyarka sai ka dauki niyyar cewa wannan aikin da hajjin da zaka je zaka je ne da niyyar faradul kifaya dan kar a samu matsala ya zama to wajen ya wofinta dukkan musulmai ba su je ba to akwai malaman da suke cewa faradul kifaya ma ta fi faradul ain lada ba sunna ba ba ana fahimta na da kyau to wannan shine aikin haji wa huwa wajibun fil umri marratan wajibi ne akan kowa da kowa sau daya a rayuwa sau daya idan ka je kai sau daya ba kamar sallah bane ita sallah sai ran da kamar duniya zaka daina ta sai ko idan ka kai halin rashin lafiyar da baka gane komai to wannan kuwa amma in dai kana iya gane ana ce maka sannu kana cewa mhm to sallah ana buƙatar ka da zuwa da ita amma shi yake ajin kai to dai shi kenan a wane ne yake zuwa aikin haji alal hurri ɗa ne aikin haji ya wajaba kan shi banda bawa bawa ko musulmi ne aikin haji bai wajaba kan shi ba wato shi akwai wani lokaci akwai inda haƙƙin Allah da haƙƙin bayi yake haɗuwa haƙƙin Allah da haƙƙin bayi kuma wani lokaci sai a gabatar da haƙƙin bayin akan haƙƙin Allah. In ne bayani za a gane mu. Wato bawa, idan ina da bawa, to ina da cikakken haƙƙi akan shi. Ina da cikakken haƙƙi akan shi, wanda zan sa shi dukkan abin da nake son sa shi muddin bai saba da shari'a ba. In tura shi gona, in tura shi kasuwa ya mun kasuwanci in ya iya, sashi ya mun wanki, kaza mun kaza ya bawa sannan idan musulmi ne ai akwai haƙƙin Allah akan shi sallah ko akwai azumi ko to ba ni da ni ba ni da haƙƙin in hana shi ya sallah ko ya azumi amma aikin haji aikin haji idan ina da bawa yace zai je aikin haji in ban yadda ba ba zai je ba anan ana gabatar da haƙƙin bayi akan haƙƙin Allah dalili zai iya tafiya aikin hajji kuma ni noma na yi kasuwa na da bukatar shi zan aika aikin hajji ne ya dawo ya tafi mun gona saboda in ban yadda ba in ban yadda ba to shi ke nan ba zai tafi aikin hajji ba ana tare to wannan shi ne a shi sabon malaki alal hulmi akan ɗa ɗa ɗa ba bawa ba sannan almukallaj wanda shari'a take magana da shi wanda shari'a take magana da shi wanda shari'a take magana da shi aikin hajji baya zamowa wajibi akan yaro idan yaro wanda bai balaga bai yi aikin hajji to bai sauke farali ba idan ya balaga sai ana bin shi aikin hajji in ya samu dama sai ya sake yi yaron da bai balaga ba in yi aikin hajji aikin hajji shi bai yi ba ma'ana ya dai samu ladan sunna amma bai sauke farali ba almustaqi wanda ya samu iko to kaji shi inda ake hajji ka banban da sauran ibadu sai kana da iko wanda bai da iko bai wajaba akan shi ba wala yasihu aikin hajji baya inganta illa min musulmi sai ga musulmi baya inganta sai ga musulmi anan me malai ke nufi wato akwai masa akwai sabani tsakanin malaman usulul fiqh shin al-kafiru mukhatabun bi azza'i shari'ati shin kafiri ana magana da shi da ana magana da shi akan rassa na shari'a ana neman shi da zuwa da rassa na shari'a ana gane mai rigita shi kafiri ana neman shi da zuwa da rassa na shari'a wasu malamai suka ce eh, dukkan abin da ake neman a musulmi da shi na rassa na shari'a shi ma kafiri ana neman shi da wannan kamar yaya so suka ce abin da ake nufi a nan shi ne akwai saɓani tsakanin mai faɗi tsakanin malaman mazabobi ba zan faɗaɗa magana a kai da ba muna magana ne akan usulun fiƙe ba dalili da wannan matsala da ta zo ne nake sannan yi magana a kai idan aka ce kafiri ana magana da shi akan akan akan furu'u na shari'a to ina ne za a fahimci cewa fa'idar a fa'idar wasu malamai suka ce abin da za a fahimta a nan shi ne fa'idar ana magana da shi akan a tuka'u na shari'a a furu na shari'a shi ne a lahira ne za a fahimta ka ma'ana wai shi kafiri Allah yana yana buƙatar ya sallah yana buƙatar ya azumi yana buƙatar ya haji yana buƙatar ya kaza yana buƙatar ya daina shirya yana buƙatar ya daina zina sata ƙarya da sauransu idan lahira ta zo shi kafirin da bai yi waɗannan ba bayan azabar shi ta kafirci to akwai azaba ta daban kuma ta ƙin yin sallah akwai azaba ta da ta kin yin azumi akwai azaba ta da ta kin yin zakka ta kin yin hajji ta kin yin waɗannan daban-daban daban din furu'i shari'a take nan wasu ka ce a'a kawai maganar azabar kafirci shi ne ita ce Allah zai mai saboda mene saboda dama bai ma shiga musulunci mabalantana ai magana da shi akan furu'u na shari'a ce idan muka ce ba a magana da kafiri akan furu'u na shari'a ce to wannan ya bayi kenan idan kana da kafiri kafi a bawa kafiri kana da bawa kafiri idan ka ganshi yana shan giya ba za ka hana shi ba kenan saurayi shari'ar ka ba ta shari shi bai shigo musuluncin ka ba bai shigo musulunci ba saboda yanzu ita kuma shari'a ba ta magana shi akan ya daina shan giya yanzu tana magana shi ne akan ya shigo musulunci tukuna dala ana fahimta kuwa to wannan shine ne sabanin da yake da fadi akan a wajen malamai na usul fiqi Allah ya dace da mu a walahu arba'atu arkanin aikin hajji yana da rukunai ne guda hudu aikin hajji yana da rukunai ne guda hudu wanda duk wanda aka rasa aikin hajji bai yi ba aikin hajji bai yi ba al'awwal aikin hajji rukuninsa na farko al ihramu shine harama da aikin hajji ma'ana ka ɗauki harami ka ɗauki harama da aikin hajji amma bi zamanin makhasusin ana yin shi ne a zamani keɓantacce. Kamar wani zamani kenan, wa huwa shawwalun wa zulqa'adati wa zulhijjati. Shi ne watan shawwal, ba watan sallah karama kenan ba? Ko? Da watan zulqa'ada, da watan zulhijja. Ana cewa zulqa'ada, ana cewa zulqa'ida. duk harkar larabci ya yadda ka ce haka amma zulqa'ada an fi faɗin haka zulhijjati ana cewa zulhijjati ana cewa zulhajjati amma ce shi zulhajjati a zulhijjati shi kuma ya fi tun daga shawwal tun daga shawwal za ka iya ɗaukan harama da hajji wannan shi ne lokacin da ya fi wannan shi ne lokacin da ya fi amma za ka iya ɗaukan harama da hajjin baɗi tun yanzu ma amma fa za ka taɓa ƙauya ba aski ba aski ba wanka ba yanke farci ba shafa turare shekara guda to saboda haka shi yasa sai ba ma a shawwal din ake dauka ba ba a zulqada din ba sai a zulhijja ko sai a zulhijja a wa makanin makhasusin a daukan harama daukan harama yana da waje keɓantacce yana da waje keɓantacce ba ko ina ke daukan harama ba ba ba tun daga gidanku za ka ɗauki harama ba a wa huwa makkata ana ɗaukan harama ne a makka amma gawa lil muqimi biha ga wanda ya zauna a makka mazaunin makka mazaunin makka daga makka zai ɗauki zai ɗauki haramin sa lil muqimi biha lil muqimi biha waqatan ihrami ba fa ma na wai ɗan makka masu zama a makka ba a'a kai nan alhaji aka ɗauke ka daga nan aka kai ka makka to da su kai ga maka kafin lokacin ɗaukar harama da haji to lokacin ɗaukan harama da hajjin ka daga maka za ka ɗauka yanzu kai ɗan maka ne ana tare amma mafi daɗi a ce ka ɗauki harami a inda annabi ke ɗaukan harami wa zulkulai faji waɗanda ake kira zulkulai fa liman tawajjaha min almadinati ka wanda ya saho daga madina to shi yasa in za ka tafi aikin haji mafi daɗi ku tafi daga baya-baya idan kuka tafi daga baya-baya to a'a ku tafi kai daga farko-farko kai farko-farko kai nake son ce ku tafi daga farko-farko waɗanda suka tafi daga farko-farko madina ke fara kai su idan kuka tafi daga farko-farko aka kai ku madina to idan ka tashi sai ka ɗauko haramaka daga zulhulaifa wajen ɗaukar haraman annabi ana tare liman tawajjaha min al-madinati wal juhfatu duk waɗannan sunayen wajaje ne wal juhfatu sai waje da ake kira juhufa liman tawajjaha min misra wa sham ga wanda ya taho daga garin misra alqahira kenan cairo wa sham da sham syria kenan yanzu su kuma za su ɗauki harama ne a zulhulaifa ana tare wal maghrib da duk wanda suka taho daga maghrib yammaci daga yammacin saudiya yammaci daga yammaci yamma da saudiya za su dauka a a wajen da ake kira zulhulaifati wa yalamlamu liman tawajjaha min al-yaman wanda ya taho daga garin yemen wanda ya taho daga garin yemen su kuma za su dauki harama da harji ne a wajen da ake kira da yalamlamu sunan waje ne wa zatu irqin wajen da ake kira zatu irqin liman tawajjaha min farisa wa khurasana ga wanda ya taho daga ƙasar Farisa Iran kenan yanzu. Wa Kurasana da ƙasar Kurasana, amma yanzu ƙasar Kurasana kusan ba ta a visiting ma'ana kamar ba ta yanzu. Kamar an rarraba ta wani ɓangaren yana cikin ma wani ɓangaren ma yana cikin kamar Afghanistan ne nake ciki tunani wani ɓangaren ma yana cikin Iran Iran din yanzu wani ɓangaren kuma yana cikin ma Rasha ne. Saboda kamar ba ba ƙasar Kurasana yanzu. Wala yan aqidu to shi shi ɗaukan harama ɗin baya kulluwa illa bi niyyatin sai ka kudurta ni sai tare da niyya ita kuma niyya bi qaulin aw fi'lin kana yin niyya to ka fara yin magana niyyar ta gwamu da aiki ko kuma ta gwamu da magana ko aiki mana idan ka ɗauki harama ka ɗau harama da hajji za mu faɗi a ake ɗaukar harama nan gaba kaɗan idan ka ɗauka harama da hajji kana yin niyyar to lallai ne a ga ka fara wani aiki aƙalla a ga ka hau abin hawanka ka kama tafiya zuwa tawafil qudumi ko kuma a ga ka fara yin talbiya ko ga ka fara yin aiki ko ga ka fara yin magana ana tare wa yustahabbu lil muhrimi an so ga mai harama da hajji kafin ya dau harama din izalatu sha'atihi ya gusar da kazantar da ke jiki kabla ihramihi kafin ka dau harama da hajji to ka gusar da duk kazantar da ke jiki ga dan in ka dau harama da hajji ko barbata ka tare a cikin ga ka ba da tini ana tare kabla ihramihi me ake son ka yi bi kalamin azfari ka yanke farautanka kafin ka ɗau harama da hajji lalle ka yanke farautanka amma kaka taɓa gashin kanka kaka taɓa gashin kanka ka yanke farautanka sannan wa izalatu ma ala badanihi min sha'ri ka gusar da dukkan wani gashi da ke jikin ka amma ka bar na kai ka bar na kai ana tare wannan harama da hajji kenan akwai sunnoni ga ihramin nan wasu nanul ihrami arba'atu daukan harama din nan yana da sunnoni guda hudu ne na farko al-ghuslu muttasilan bihi wanka mai saduwa da tafiya wanka mai saduwa da tafiya amma fa kafin ka dau haraman ne za ka yi wannan wankan wannan wankan na kafin kafin kai harama din za ka iya yi hadda sabulu ma za ka iya yi hadda sabulu wanka mai saduwa da ɗaukar harama ɗaya idan bayan ka yi wankan nan sannan wata jarudi to sai ka tsiraitu to ga yadda ake ɗaukar harama ɗin wata jarudi da tsiraituwa minal mahiɗi da dukkan wani tufa mai kewaye gaba za ka cire wando za ka cire riga za ka cire zobe. An yi saɓani a kan agogo, amma abin da ya fi in kana da agogo shi ma cire shi. Za ka cire riga, za ka cire wando, za ka cire takalmi mai riki idan kana da shi. Idan kana da takalmi mai riki za ka cire shi. Me ake so ka bari kawai? Tiri da'in, mayaki wa izarin da kyautu. kawai daga mayafi a jikinka sai kyautu zani wanda zaka daura yadda mata ke daurawa kalas wani alaini da takalma fede ma'ana sunifa takar in ka kuskura ka sa takalmi mai rufi sai ka ba da jini kana yin wannan wa salatu raka'ataini za ka yi sallah raka'o'i guda biyu in gairi faridati waɗanda ba na farilla ba waɗanda ba na farla ba amma in lokacin ya halatta a yi sallan kenan wa talbiyar to daga nan sai ka fara talbiya me talbiya wahiya ita ce labbaik allahumma labbai mana labbaik allahumma amsawarka ya allah labbaik amsawarka labbaik amsawarka la sharika laka babu abin bautawa da gaskiya babu abin bautawa da gaskiya babu abin babu la sharika laka babu abin bautawa babu abin tarayya gare ka la sharika laka ba abin tarayya a gare ka labbaika amsawarka ya Allah innal hamda lallai godiya wa ni'mata da ni'imomi laka duk naka ne ya Allah wal mulka da mulki duk naka ne ya Allah la sharika laka babu abin bautawa da gaskiya babu abin tarayya a gare ka cikin ayyukanka da sifofinka da zatinka ya Allah. Wala ya sa'u talbiyata, ba fa za ka yanke da yin talbiya ba, mutum alhaji ba zai yanke da yin talbiya ba, har ta yi kulu makata har sai ya shiga makka. Ana tare? Faiza ɗafa, to idan ya yi ɗawafi, shi ne ɗawafin kudumi kenan. Wasa'a ya yi sa'ayi baina safa wal marwati shine tsakanin safa da marwa kenan awadaha sai dawo ya cigaba da talbiya din ya cigaba da talbiya ita ce labbaik allahumma labbaik nan ya cigaba da talbiya ita labbaik allahumma labbaik li rawahi musalla arafata alhaji ba zai bushe yana talbiya ba har sai an tafi har sai an tafi masallacin arafa ran tara ga watan zulhijja ana tare sai an je masallacin arfa to a mazhabin mu na Imam Malik da zawaran an je masallacin Arfa shikenan zaka yanke talbiya a mazhabin Malikiya daga ba- zaran an je masallacin Arfa shikenan za a yanke talbiya to ina ganin a nan gaba ce mai kyau wajen kwana za mu tashi akan fuskokin ihrami ya ake yin ihrami din wanne ne yake to za mu tashi akan shi ne tun da yanzu gashi har da minti shida inda tambaya ɗaya haka ko biyu sai mu amsa har ma da minti bakwai ma yanzu na